aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da shirya da addini na gaskiya liyu zihirahu ala dinin kullihi dan ya rijada addinin musulunci akan kowane addini walau karihal kafirun ko da kafirai ba sa so salawatullahi wa salamuhu ala khairil khalqillahi tsira da aminci sun tabbata ga mafi alheri a halitta Allah shine Muhammad bin Abdullahi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abdullahi as-sadiq al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm al-qarar wad-din abdau bi shukri liwalidaina ala tsamihim sabit na fara da godiya ga iyayenmu da suka haife mu saboda tsayuwar mai daka da suka yi don gina rayuwarmu wa ilhamihim alamar su ne juriya da kawaici da suka yi suka yi haƙuri da mu don marayu shekara da shekaru laƙat la'iba tafanihim fi ayatina وتوجيهاتنا دورا مكفيا في تشكيل رحلة حياتنا حقيقة إيا يمو سن جاجر تي دتاك روغني دن جنا من رأيوا مزنتو أبن كوي كون قرتتو أشكين الأمة لقد كان تجيئهم بمسابقة ضوء إرشادنا gudun mawasu da tsayuwarsu akan tarbiyyarmu ta yi mana tasiri a wajen samun mu mutanen da ake amfana da su masu shirya la nastari'u an nashkura in bima ya ba wasu kalmomi da za mu iya tanajin su da mu iyayen mu godiya saboda sun mana abin da ba za mu iya biyan su ba likawli in matsar lihamina saboda su ne tushen daukaka mu al'akbar wanda muka samu a yau har ake amfana da mu siwa na kulamu don haka addu'a kawai za mu yi musu allahumma hamhuma kamar rabauna su gara ya ubangiji kai mu iyayenmu rahama kai musu gafara ka tausaya musu kamar da suka rene mu muna kanana wallahu as'alu ubangiji kuma nake roƙo an ya gafira da yayi gafara wa ya tsama yayi rahama mu'assasu hadhihi jam'iyya ya ani jama'atu idza bid'a wa iqamatu sunnah الشيخ إسماعيل إدريس بن زكريا na roƙon Allah ya ma malam gafara wanda ya assasa wannan ƙungiya ya yi masa rahama kuwa shi malam ɗin wan mu'allimahu al-sheikh al-marhum abubakar mahamud gumi Allahumma kunna indaka min as-salihin was-siddiqin wa shuhada'i al akhyar wal abrar Allah ka rubuta su a cikin waɗannan walan ansara isna al-yawm ba zan mance da jagorinmu na yau ba allazi sara ala nahajihim wanda yake tafiya akan tafarkin su ya dora daga inda Sheikh Ismail Idris ya tsaya da malaminsa Sheikh Abubakar Muhammad Gumi shine Sheikh Muhammad Sani Alhaji ya haya jingir addu'a da nake wa malam kullum ita ce Allahumma qir ruhu wa huwa yashhadu an la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluka idan Allah ya tashi karɓar rayuwa kamala muna roƙon ubangiji ya saka yi kyakkyawan ƙarshe fa innani lasta'idu judda sa'ada ya'ani ana masarurun haqqan wa yaqina na kasance cikin farin ciki mai yawa lamma tarani muallimi a lokacin da malam ya zabe ni an akuna dan in kasance man so yuqaddima hadhihi muqala wanda zai gabatar da wannan takarda ta hata hadal umman a ƙarƙashin wannan semina da ake shiryawa allazi ya tazamanu ma halatin mulkina na yau wanda al'amarin waya ko al'amarin network na yau da ake fama da shi wato ya gama duniya ga baki ɗaya don haka as'alullah ina roƙon ubangiji an yi tafiya biya alhadirin ya sanya amfani abin da za mu karanta ga masu halartar wannan taro wasu sami'ina da masu saurare an bukdin daga nesa au an wasa'irin wasilin jima'i da kuma waɗanda suke saurare a kafafen waɗannan na yada labarai ko kuma waɗannan hanyoyin sadarwa ragimar filet ma'arifati duk da kasancewa ƙarancin wato sani na na ƙarancin karatu wa adam iktirafi da kuma rashin gogewa ta wa kauni gashi kamar yadda na kasance waladun ni yaro ne kamar yadda mai gabatarwa ya faɗa sagiru dan karami da ihu mai rauni atamanna min mustami'in mustami'in alkiram ina roƙon masu saurare an yi da kuliyar wufa ku roƙa min Allah ya bani nasara a cikin abin da zan faɗa wa sadari sannan ya buɗa min zuci kirjina sai sirri fi umri sannan ubangiji ya shiga cikin al'amari na ya sauƙaƙe min shi wa fi ada'i muhimmati a cikin sauke wannan nauyin abin da aka dora mu jami'iyatuna ya ani jama'atu izatu bid'a wa iqamatu sunna hiya jam'iyyatun mubarakun fadilatun kungiya ce kowa ya santa mai albarka ce da daraja don haka sai wa hadhihi muhimmati innama hiya litadbi kaifa aqifa bainal ulama'i kawai ana wata nan malam ya zabe ni ne ba dan wani abu ba walakin akuna mubarakun aina ma kunti dan kasance mai albarka da inda na shiga shi yasa na miƙe a gaban malamai dan in faɗi wannan wallahu as'al wallahu almusta'an wa alayhi tuqlan zuwa ga Allah na miƙa lamarina kuma gare shi nake komar da al'amarin ina neman mafita wa akhiran ba zan gushe ba ata wajen kalimatu shukuri ina miƙa wato kalmomi na godiya ila na ibla a wali lera isa jama'atu idan su bila wa ikamatu suna a shek muhammad yusuf sambar ga cikin ina masa addu'a shek muhammad yusuf sambar ga cikin a ɗalallahu murhu wa hasuna amulu ubangiji allah ya tsawaita rayuwarsa ya kyautata ayyukansa wa na'ibu sani lera isa jama'atu idan su bila wa ikamatu suna jabul ilm الشيخ سعيد حسن جنجر الله شكرا مسلا فيها ثم أبي وسيدي الشيخ ناصر عبد المهي وإلى أهد مئية الإصفهات الأوليات الحج إيسى وزير قومي وإلى جميع المسلمين الكرام بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من آيات وذكر الحكيم إنه جواد الكريم وعلى كل شيء قدير amma ba'du assalamu alaikum ya jama'atul muslimina wannan darasi da aka bani in yi magana akan shi shine hanyoyin alherin hanyoyin sadarwa da aka san su a yanar gizo ma'anar yanar gizo idan za a faɗe shi da kalmar da aka fi sani ana ce mata internet amma a ma'anarsa ta hausa shine babban gwajaban bayani na duniya yanar gizo tana daga cikin ni'imomin da Allah ya nufi mu da riskarsu a zamaninmu mu kamar yadda Allah ya alkawarin samar da abubuwan da bamu san su ba kuma saboda isarsa da buwayarsa da cika kudurarsa ya fada a cikin littafi mai girma ya ce wal khaila wal bigala wal hamira litarkabu hawa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun da dawaki da alfadarai da jakai Allah ya ce na halitta su ne gare ku don ku haƙƙi ado da su kuma ya gaya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ta hanyar wahayi zan ci gaba da halitta abin da ba ku san su ba a lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya aiko da wannan aya ko ya saukar da wannan aya ana hawa jaki ana hawa doki ana hawa raƙumi babban abin da zai baka al'ajabi da yake Allah Allah ne shike gudanar da abin da yake so sai ubangiji subhanahu wata'ala ya samu mana da motoci yayi mana jirgin ƙasa yayi mana mashin yayi mana wasu abubuwa daban-daban wanda Allah mai girma da ɗaukaka ya riga ya yi ishara daga zuwan jirgin sama a cikin wannan sura kamar yadda Sheikh Abubakar Muhammadu kuma ya ambata a cikin littafin Salaratul Azhar inda Allah ya ce alam yarau ila tsairi musakkaratin fi jawi sama shin ba kwa yin kallo ne ku duba zuwa ga inda ubangiji ya hore tsuntsu ya tashi daga ƙasa ya tafi sama ma yumsikuhunna illa Allah ba abin da ke rike shi a sama sai Allah inna fi zalika laayatin liqaumin yu'minuna ba wanda yake fahimtar wannan al'amarin don akwai aya cikin sai mutane masu imani malam abakar gumi yace wannan isharar da Allah ke mana yana gwada mana cewar wato akwai wata aya irin wannan ana magana kan malam man ishara da jirgin sama da Allah ya hore shi dan ya tafi a sararin samaniya yana nuna mana yana halitta wasu abubuwa daban-daban to haka Allah subhanahu wataala ya gabatar da abubuwa da suka gabata da yawa duk sanin da Allah subhanahu wata'ala ya sanya shi zuwa ga bayi to yana jan hankalin bawa ne ya gane girman ubangiji kuma ubangiji ya yi kimiyya da tafi wannan don misali iska ta ɗauki annabi suleiman a lokacin mulkinsa tana kai shi inda za shi sannan kuma da yadda annabi suleiman ya magana da tururuwa wannan wave ɗin da allah subhanahu wata'ala ya sanya tururuwa tana tafiya nesa mai ita da annabi suleiman tsakanin da annabi suleiman amma da suleiman ya tururuwa ta gaya mai ɗan uwanta ku shige cikin gidajen ku kada suleiman ya take ku allah ya ɗauko wannan jil da iskar da ya bayar ya kawo wa annabi suleiman zuwa kullum sai da annabi suleiman ya yi murmushi to da wannan iska ce ubangiji ya ci gaba da sarrafa bayi har aka zo ana yin mtn ana yin zen ana yin airtel ana yin wannan duk waɗannan yanar gizo shi yasa idan Allah ya ɗauko wata iska ya shigar da wata iska sai ka ji an ce network ɗin nan babu shi sai Allah ya cire wata iska daga cikin iska sai network ɗin ya zauna lafiya duka kayan ba na bature bane kayan Allah ne wannan aiki ne na ubangiji iskar da muke shaƙa daban wacce dabba wacce shuka ke shaƙa daban wacce muke fitowa daban wacce shuka ke fitowa daban Allah ke hada ta yake sarrafa ta dama shi ya samar da ita ya san asalinta ya san yadda take yake tasrifinta to Allah subhanahu wataala ya gudanar da abubuwan da suka fi wannan dan haka zuwan internet a yau ba wani sabo bane ga wajen musulmi mai karanta alqur'ani kuma ya tabbata a cikin ingantacciyar waya lokacin da aka yakin mu'tatu mu'tada tana hada da Syria da kasar Jordan yanzu tana kasar Jordan manzo Allah sallama na Madina ya zabi sahabbansa guda dubu uku a watar waya ya musu addu'a ya raka su bayan gari a lokacin da ya zabi mutane guda uku yace zan zabi komandan yaki inji Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda na zaba Allah ya sanar da ni ba zai dawo ba ya zabi Zaid bin Harisa yace idan babu kai akwai Jafaru dan Abi Talib annan Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin sayyidina Ali idan babu kai akwai Abdullahi bin Rawaha idan babu ku daga cikin uku nan Allah ne zai zabi komandan yaki a cikin ku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune bayan ya raka su yana zaune a Madina amma a cikin abin da Allah yake guda Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna min filin yakin kamar yadda nake tsaye a gaban ku ina kallon saboda haka wannan live stream din yanzu da wasu ke kallon mu a America wasu na kallon mu a Ingila wasu na kallon mu a wuri ba bature bane yayi Allah ya riga ya ƙara wannan an wuce wurin ana tuna mana ne dan ka gane cewa ubangijin nan yana nan kuma shine ubangijin da bashi da farko bashi da ƙarshe shi mai guda da al'amura a yau fasaha internet ta zama wani bangare mai muhimmanci a cikin rayuwarmu a lokacin da rediyo ta shigo aka fara yin rediyo sai da ta shiga shekara sai da ta kai shekara 38 sannan ta samu masu sauraron ta miliyan 50 kacal shigowa talabijin a cikin shekara 13 talabijin ya samu mutane masu kallon sa miliyan 50 amma yanar gizo kuwa daga zuwanta bata dade ba a yanzu tana da mabiya wanda suke sararanta ya kai mutum miliyan dubu hudu da dubu ɗari biyar saboda yadda Allah yake juya zamaninsa yake kawo abin da yake daidai da zamani da wannan nake cewa ga matashiya idan muka ambace shi a matsayin social media a kalmar da kusan kowa ya fi fahimtar ta za mu fi fahimtar lamarin a cikin sauƙi saboda shine shafuka ko manhaji wato hanya ce ta yin amfani da ita don a zamanance ta wurin yin mu'amala da mutane wato a intanet don faɗin ra'ayi ko haɗin gwiwa tsakanin mutane da makamantansu ana amfani da waɗannan wato don ilmantarwa ko nishaɗantarwa ko faɗakarwa ko wa'azantarwa tare da faɗin abin da kake so a lokacin da kake so wannan shine abin da ake yi a cikin abin da ya shafi wannan yanar gizo a yau ana yin rubutu zalla ko a yi rubutu a haɗa shi da hoto ko a yi hoton a haɗa shi da bidiyo ko a yi murya a haɗa ta da hoto don isar da saƙo a lokacin za a tura shi cikin ƙanƙanin lokaci cikin ƙanƙanin lokaci sai ga miliyoyin mutane sun kalli abin da ake yi masu bibiya a wannan lokaci amma bari mana misali da abin da ya faru misali wa'azin Sheikh Muhammad Sani a Alhaji Hayajin Gir na ranar 31 ga watan Janairu wadda ta gabata ya yi shi a masallacin yan taya jos ni a ranar da mala yake wannan wa'azin ina garin tambuwal wajen ɗaura aure ana masallaci ni ina waje ina kallo cikin minti hamsin da biyar lokacin da malam ke karatu ya yan taya wanda suke kallo a lokacin sallar juma'a sun kai misalin mutum miliyan biyu da rabi a lokacin da malam ke yi amma bayan awa hudu mutane sun sauke mutane su kalli mana a bayan awa hudu kafin ya kai awa biyar sun kai mutum miliyan talatin da tara saboda haka wata magana sai mana da na zo na haɗu da malam abin da ke fara ce mashi malam ka gode wa Allah Allah ya daga darajar malam ya daga muryarsa a yau dai to sai dai kuma a jira wani lokaci Allah ka nuna mana alheri saboda karkasuwar hanyoyin sadarwa na sada zumunta suna da yawa ba zan ɗauke su duka ba saboda ina son amfani da lokacin wajen bayyana illoli da muhimmancinsu akwai whatsapp wanda jama'a suke ce shi wani whatsapp yake yi kawai wanda sai kana da lamba mutum zai ga sakonka akwai facebook wanda shi ya fi ko ina yawan sako na tura abubuwa akwai youtube akwai twitter akwai tiktok akwai telegram ga sunan dai suna da yawa waɗanda gaskiya ni kaina da na lissafo su a ba dan malam ya sa ni in yi wannan aikin ba wasu ma ban taɓa jin sunan su ba sai da na nemo su na ce to a gaya mana saboda jikan malam yana karanta kwamfuta na ce gaya min abin da kuke yi a cikin waya kai ma akwai mutane masu yawa da za su samu yarda Allah saboda irin sakonni da suke isarwa a kafafen yada zumunta amma mafi yawancin masu aiki da wannan hanyar sadarwa ta social media za su fada cikin fushin Allah domin ba su aiki da shi yadda Allah ya ba su ni'ima a kansa na zaɓi in fara bujiro da illolin kafafen sada zumunta domin yin nasiha da shawarwari a gare mu don mu samu tsira a wajen Allah wanda shine mafi mahimmanci maimakon fara bujiro da alherin sai nace bari in bujiro da illolin don mu kare da alherin Allah ya sa mu ji alheri daga cikin illan wannan social media akwai gurbata aqida shine abu na farko da na rubuta na rubuta kwaya sha biyu ne kadai akwai gurbata aqida kana bude facebook ko ka bude youtube ko ka bude tiktok ko ka bude wani abu sai kaga ana yada aqidun yan kalakatu yan uwana ana yi ko ba a yi akwai yan shi'a akwai yan haƙiƙa akwai waɗanda suke faɗin ma babu Allah masu da'awa irin su ko ne suna kallon su irin su dan jahannama akwai su wanda suke kallon su akwai wanda ya sama kansa dan jahannama bahaushe ne dan arewa bulatani ya koma hannun turawa bai yadda da Allah ba bai yadda da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ni kira na a wannan gaban me yasa dan kalakata ba zai dauki karatun malam ya sa ba a shafin sa amma kai zaka dauki da ɗan kalakata ka rinka watsawa ɗan social media ɗinmu akwai kuskuren da muke yi kuskuren da muke shi ne duk wanda muka ga abu mara amfani to in mun zo kada mu tsaya akan shi mu wuce shi kawai kada mu ce komai ko lakin kai ka ba su gudunmuwa sai ya tafi bayar balantana kan shi yarin to dan me za ka shi yarin din bana ya yadu bayan ga karatun malamin ka baka dora ba kana taimakon wanda yake karyata hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kana taimakon wanda yake zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da ahalin gidansa kana taimakon wanda kowa ma Allah ne yake ambatawa a wajensa saboda haka ina jan hankalin mu a nan wurin abu na biyu daga cikin illolin wannan kafofin yada labarai wato akwai yada labaran jita-jita haka kawai sai mutum ya ce maka an tara hanyar haka kawai wani yana kallo idan ya zauna kamar yadda aka yi malam ya ta wasu maganganu akan lokacin da aka yi illa ta corona kai wannan corona Allah ya wadanta wasu mutane kawai su biyu matsayata suka zauna suka yi posting suka ce wai corona ta zo a sha gishiri a kaza wanda suka sha wannan cutuka mutuwar da suka yi mutanen da suka mutu suna da yawa a cikin wannan musiba to yaɗa jita-jita ba kankan wa fitina bace cikin addini ebola ka ebola ebola ebola to abin da ke so nuna mana yan uwana mu kiyaye yaɗa jita-jita wallahi yanzu wani kawai yana kallo sai ya je wasu suna fira sai a ce ai wani lokaci an taba an taba tara hanyar barikin ladi wani ba haka zai ji kawai sai ya dora a waya an tara hanyar barikin ladi saboda shi duk wani labari a wajen shi ake ji tunda ko cikin mutane akwai wanda in ka sai mota ba zai iya cewa ne ya sai mota ba a ɗabi'a wasu amma in kai hadarin mota zai gaya mutum ɗari duk wanda ya gani sai ka ji kuma motar wani ta kare shi me yasa jama'a suke neman sharri to ina ba mu shawara mu kiyaye da jita-jita na uku na ce yaɗa hotuna da bidiyo na tsiraici da batsa ba ɗabi'ar musulmi mai tarbiyya ba ce yaɗa tsiraici da batsa ba shi da kyau na hudu yaɗa alfasha don tozarci ga wasu saboda siyasa ko saɓani ka ɗauko hoton mutum ka yanki sharri ka zuba mashi ka ɗora a facebook jama'a su ta shiyar kuma da za ka ɗauko alheri ka ɗora ba za ga an yi sharing ɗin mutum dubu ɗaya ba amma ka ɗauki sharri daga nan kafin mu tashi wannan lakcar sai ga an yi sharing ɗin shi mutum dubu ɗari hudu dubu ɗari biyar to bai kamata a ce da ni da kai muna cikin irin waɗannan masu ta'ammali da irin wannan al'amarin ba na biyar sauraron kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe a wajen tsarin musulmi da musulunci ga ƙur'ani Allah ya baka ga karatukan da suke daidaita zuciya sai ka ƙi saurara su sai ka rinka sa kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe ko ‘ya'yanka na sawa ko matarka na sawa ko ƙannanka na sawa ko almajiran gidanka na sawa kuma kana ci da su to kuma ba za ka iya duka musu tsawa su bari wannan abun ba to baka taimaki kanka ba taimaki addini ba wannan ya da kafar sadarwa ba taimaka amfani ba kuma za ta zanto abin tambaya gare ka wajen ubangiji na bakwai haɗa fina-finai haɗa fitina da ƙulla gaba ta hanyar cuɗanya zance sai a ɗauko gaɓo wata magana ta wani malami sai a ɗauko gaɓo wata magana ta malami bai kai karshen ta ba sai a datse ta sai a dauko ta gaba sai a kuma hadawa sai a dauko ta gaba sai a kuma hadawa haka ma ake wani dan siyasa a wajen ahlus sunna a a wannan kungiyar mai tarbiyya ban ga wata riba da zaka ci a duniya dan kai ma wani sharri ba don haka mu kiyaye wannan kuma idan mun ga wannan abin mu rinka tunkuɗe shi daga wurin da zai koma bayar dan muna mu daina taimakon barna sannan na takwas akwai caca ta da suke sawa a ciki wasu na yin caca ta wayarsu a rinka gaya musu in kun yi kaza kun yi kaza za ku samu kaza kowa ya riga ya sani anan ba buƙatar jan aya ko hadisi kowa ya san yadda Allah subhanahu wataala ya kafa ka'ida da karanta annabi sallallahu alaihi wasallam akan illar caca ba ɗabi'a musulmi bace sannan na tara akwai yancin magana wacce hadarinta ni a nawa ganin yana kai wasu ga fita ga musulunci domin haɗarin ba mutane ‘yancin magana Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana cewa iya ladina amina taƙullaha wa ƙulu ƙaunar sadida to sai aka ba su ‘yanci ba za su faɗi maganar take ba saboda ba mai musu faɗa sai ya faɗi abin da ya ga dama ya zagi wanda yake so ya zagi wanda bai mai laifi ba ya ci mutuncin wanda bai taɓa ganinsa ba ya yi abubuwan da bai dace ba don haka mu hana wannan mummunan ɗabi'a da 'ya'yanmu suke yi da almajiranmu suke yi da iyalinmu suke yi sannan na goma akwai haɗa ɗaurin jinsi a cikin social media wannan aikin kafirai ne kafiran ma baƙaƙe auren jinsi ana haɗa shi a wannan hanyar kada ka ga wannan abin baka sauke shi ba kada ka kuskura ka ga wannan abin a cikin social media ka wuce baka sauke wannan abin ba sannan na sha ɗaya akwai 'yancin mata rusa al'umma kenan shi yasa aure ke wahala wai mace wai ba za ta samu miji ba sai a facebook ko a tiktok tana rawa yakka kana ahlus sunna kana ahlus sunna amma kullun yakka sai ta dauki waya ta nuna hotonta babu ba to me ma ya hada ma mace da ta rinka daukar surar ta tana sa bidiyo ana yi yan uwa na tsakani da Allah suna gani ko ba sa gani to ya kamata gaskiya mu kiyaye wurin nan mu sanya idanu akan ƴaƴanmu da wanda muke iko da su na goma sha biyu mu'amala da waɗanda ba su dace ba haka kawai sai ka kulla abota da wani bature ko wani bayahude ko wani mutum wanda yake da gurbatacce aqida kawai da ya maka friend request sai ka amsa sai ka dauka sai ku ci gaba da magana kuna cikin magana idan kai wasa wata rana sai ka fada ciki ya karbi lambarka kuna waya watakila dan ta'adda ne kuma watakila a lokacin da ya kira ka an kama shi a ga lambar kana zaune a gida a zo a kama ka duk bayanin da zaka yi mutane ba za a gamsu ba dan kuna hulɗa da shi saboda haka a rinka taka tsantsan daga abin da za a yi mu ji tsoron Allah a duk inda muke kuma mai amfani da damar da muke da ita muna masu umarta iyalinmu da hana su kallon irin waɗannan abubuwa kuma kiyaye yaɗa wannan ɓannar a ciki Allah mai girma da ɗaukaka yana faɗi cewa wala taqaf ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula kafafan nan da muke amfani da su na sada zumunta social media ko shakka babu akwai amfanuwa mai yawan gaske ga wasu mutane waɗanda suke sada zumunta da ita kuma da waɗanda suke amfani da su don samun yadda Allah da goyon bayan gaskiya da goyon bayan amana daga cikin amfanin da wannan kafafan sada zumunta yake da shi akwai shi kamar haka ilimi da ilmantarwa kamar yadda muke yi a yanzu na ambata mana ranar 31 ga wata ranar da malam yayi wannan hudubar saboda akwai wani abu da ya taso a Najeriya malam baya Najeriya kwatsam sai malam ya dawo kowa Najeriya ya ji abin da malam zai faɗa to sai aka tasa da aka zo aka tasa kowa yana hankalin shi na kai yan taya da yan kalan ato da yan izala da yan tanɗe-tanɗe da ahalus sunna da kowa wallahi ana so a ji abin da malam ya faɗa da malam ya tashi ballo aiki kawai sai malam ya ce to na gabatar da aikin hanya da za a yi daga nan wurin zuwa kaza wallahi sai malai doki hankalin wasu wannan magana ni na ji ta ne a garin gumau wani bawan Allah ya ce rannan ya tsaya ya ki tafiya masallaci na jira ya ce sai malam ya doki hankalinsa to sai ana wannan aikin sai ku yaɗa shi ai akwai alheri cikin yaɗa wannan aikin wasu suna yi wasu ko ina sannan kuma yaɗa saƙon manzon rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam farin jakada da da'awa da isar da saƙon Allah subhanahu wataala Allah ya saka wa kafafan sada zumunta yan kafafen sada zumunta namu na jama'atu izatu bida wa iqamatu sunna malam waɗannan yan social media wanda ka kafa su tun daga mataki na ƙasa har na jiha har na ƙaramar hukuma har na rassa Allah ya saka musu da alheri suna ƙoƙarin ɗaukar karatukan malamai musamman naka da mataimakanka suna yaɗawa domin duniya ta gani ana amfana na uku wannan yaɗa zumunta wannan kafa sada zumunta wato tana sada zumunci Allah da manzansa suna son mai sada zumunta don haka a rika kokari ana sada zumunci ka ji shiru baka ji wani ba to a tambaya ajiya ake ciki Allah ya ba mu lada na hudu amfaninsa yana bincike yana sa mutum ya yi bincike don zurfa bincike da turowa amma in za mu yi bincike bari ka duba ina ne shafin da ya shafe mu da za mu taba shi kada ka je ka ɗauko fatawar ba yahudi yana iya gaya maka jimla dubu biyu a cikin jimla dubu biyu kalma ɗaya ke so ka faɗa ka yadda da ita don ya rusa maka tsarin rayuwa ka haɗu da Allah cikin matsala ba yahudi na iya wannan saboda haka da zaran ka zo za ka yi browsing to duba ka gani su waye suka dora dan kana iya samun ba yahudi sai ya dauko maka hadisi da ayoyi ya sa maka zuma a baki ka ji daɗi wallahi sai ka yi nisa sai ya gaya maka wata matsala wacce ka faɗe ta ma kana yadda da wannan to ba ka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to musulmi kuma aka ce ba shi ba annabi ina mutum yake na bakwai yada labarai da sanarwa ana ba da labarai ana ba da sanarwa amma za a ba da labari a ba da labari na gaskiya in za a ba da sanarwa a ba da sanarwa tare da bisa tsarin da su wanda suke son a sanar a ba da tsarin ta na takwas akwai bayyana illar rashin tsaro ta hanyoyi da hanyoyin magance su ya kamata a rinka ba da shawarwari ga illar da ake fama da ita ta rashin tsaro ga kuma hanyoyin magance su wuri kaza ana yin abu kaza wuri kaza ana yin abu kaza babu yadda za a yi hukuma ta yi nasara akan wannan tsaron sai mu da ake tsarewa muna ba su gudunmawa amma kana jin tsoro a cikin ango ko a layinku ga wani ya zo yana sai da wiwi an kira ka an ce wannan nan gidansa gidan matan aure fa ake kawo a gidan nan nan gidan wiwi ake sayarwa sai ka ce ni tunda da zauna anguwa na ban taɓa rigima da wani ba don haka ni dan yana sai da wiwi babu ruwana Allah ya ce wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum kasa in kai wasa wata ran sai wiwin ta shigo cikin gidanka ko kaga danka wata ran yana wani ya ja danka ya rinka koya mai shaye shaye to Allah ya kiyaye mu sai na tara wato siyasa bayyana ra'ayi mai kare mutuncin addini ba wanda ya hana ka yin siyasa ita kuma siyasar nan ra'ayi ce amma muna yin ta a bisa tsarin kare mutuncin addini kare mutuncin addini shine ba za ta zo kana ahlus sunna dan izala ba ka ce kawai ni ina ra'ayin wane ne kawai saboda wane kaza a'a ka kalli me alaka wannan lamarin da addini kullum magana da ake kenan jiya Dr. Hassan Abubakar Diko da ya miƙe a nan wurin zai yi ta'aliki ya faɗi wata magana ya ce malam yana faɗin wasu maganganu wanda waɗannan maganganun duk mai hankalin ya kalle su ya san addini ake haram a cikin al'amarin mai makan mu'adalci duk abin da ya zo na goyon bayan gaskiya kada kai tunanin wannan dubu arba'in ɗin da ake baka dubu hamsin dubu ɗari za ta riƙe maka wallahi za ka aure da ya ko miliyan ɗaya baka ba za ka iya aure da ita da miliyan ɗayan ba ka kare mutuncinka ka zanto kai mai mutunci ne wannan shawara ce sannan na goma sulhu da shawarwari duk ana yin shi a cikin wannan shafi akwai wani shafi da abokanmu suka buɗe Allah shi gafarta mala saboda ɗan abubuwan da suke faruwa tsakankaninmu don a gudanar da da'awa ya dace wallahi aka shirya ƙarƙashin malam aliyu shafi'i a garin misau da su malam bamalle da su malam abdullahi baffa itas da su malam abdulsalam jega ga manan da yawa a ciki to wannan abin da yake mana amfani a ciki ya kamata a ce kusan kowane gari kowane abokai da gurudinsu da suke haɗuwa su rinka buɗe wannan shafin don tattaunawa akan maslaha mu rinka ma junan mu nasiha tun da duniya tana kallon mu yau ko malam ne ya tura mu tafi tafsir wallahi kana zuwa gari aka tare ka ana kawo maka ruwa zaka yi alwala tun daga zaman ka mutanen garin za su rinka kallon ya kake tafiya ya kake magana ya kake zama ya kake alwalar saboda gawan malam ya turo shi ya zo kai tafsir an tura ka daga garin Jos ko an ɗauko ka daga makarfi an ce a'a ka tafi miso ka yi tafsir ba ana nuna maka din miso ba mai karatun ka bane a wani tsari ne kungiya dan shi bako kullun yana son kullun mutum yana son ya ji bakon magana dan in ka zo ka shiga cikin wata maganar kana faɗin ta za su fi gamsuwa saboda wani bako ne ba a saba da kai ba amma akwai wanda suke karatu tun ba a haife ka ba a garin amma sai ka je ka nuna musu kai dan kababa ne kawai ka zo kana gaya musu wani abu wanda ya saba da tunani don haka ina jin hankalin mu dama ce na samu mana nasiha saboda wannan daman tana da wahalar samuwa irin wannan ina ƙara godiya da aka bani ita Allah ka samu dace shawarwari da nasiha wato mu yi kokari mu zama wakilai masu nagarta mu cika wannan shafuka namu da karatukan malaman mu don Allah ina roƙon ƴan social media din mu ku daina ɗauko wani karatu da bai shafe ku ba ina roƙon ku wannan don girman Allah ku taƙaito akan karatuka mu don kowa da nashi kuma ko an tashi kiyama kowa daga yadda Allah zai tashe shi kai annabi nuhu ma da mutanansa ran tashin alkiyama annabi ibrahim da mutanansa annabi musa da mutanansa annabi isa da mutanansa mu muna cikin gayya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ba za a ɗebo ka cikin gayya annabi musa ba ko akwai ba yahudi a nan ba za a ɗebo mu cikin gayyarsa ba muna cikin al'umma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama dan haka kai ma a cikin social media ka dauki gayyarka ka dauki setinka duk wanda yake neman karatu mu wanda yake neman karatun mu dan yanzu kana neman karatu na ko kana neman karatun babana ko kana karan neman karatun malam to zaka je ka tambayi dan kala katu ne me alaka malam dan kala katu to me zai sa da ko karatun dan kala katu ka sa a shafin ka ina amfanin sa saboda haka ina so don Allah malamai idan an je duka a tuna ma mutane waɗannan musamman waɗannan matasa masu ɗauka mu daina shiga cikin shafin da ba namu ba in mun gani mu bashi ya wuce wannan shawara ce mu ji tsoron Allah wajen dukkan rubutu da saƙon da za mu ɗora a social media kuma mu sauya sharri da alheri duk lokacin da mu ga an yi sharri to mu yi alheri akwai wani raddi da malam alha yayi wallahi malam ina kwance sai da na zauna ka san malam alha malam a cikin 'ya'yanka malam alha wato ba shi da dama ne malam wallahi ba shi da dama malam ala to dan ne tunda malam ne zan bari sai mun haɗu da shi a Lagos zan jira ni kafin in zo mu rinka kokarin kare mutuncin kungiya mu rinka kokarin kare mutuncin kungiya ta hanyar karfafa haɗin kai da nuna tarbiyya mu nuna musu mu masu tarbiyya ne dama an tashi da tarbiyya kuma mu rinka nuna haɗin kai kada wani ya magana ka ki goyon bayansa maimakon ka ɗora social media ko ma ƙasan layi ka neme shi inda duniya ba za ta gani ba ka ce wuri kaza rubutu ne mara kyau ka cire ka cire wannan rubutun da kai ko ba haka muke yi ba bai malar riyani ne jingir mu daina kula wawaye idan sun yi shirme domin suna neman kuɗi da shafinsu a kowanne idan ya faɗi magana shi idan ba ya yi saɓo in ba ya yi saɓa ba ba za a saurare shi ba don haka saboda neman followers zai iya faɗin komai ko da ya saɓa ma Allah ya saɓa annabi sallallahu alaihi wasallam zai ɗora don duniya su saurare shi to kada mu rinka biye ta waɗannan mutane to daga rufewa malam nazo dab da ƙarshe abin da nake faɗi shine a cikin rufewa ta Imam Malik dan Anas Allah ya masa rahama ya tambayi Abdullahi bin Wahab yace me mutane suke cewa game da ni sai Abdullahi bin Wahab ya ga ma Imam Malik yace da shi masoyanka suna yabanka yan adawa kuma suna zaginka sai Maliku ya bashi amsa yace tunda Allah ya halicci duniya haka Allah ya halicci duniya dole ne wani ya yabe ka dole ne wani ya zage ka wannan kalmar kullum malam na nana ta koyo da safin mun ji ta a waya malam na cewa in kana gudun wai gudun wai gudun zagi ne zai hana ka wa'azi to da Allah ta hakuri ka ba ka ba ka ba ka ba ka ba ka ba masu yi wuri ta ba wanda zaka gaba burgewa a duniya duk iya munafincin ka ba zaka faɗi magana da kowa zai karbe ka ba in ka fi kowa ƙwarewa a munafinci wallahi tallahi wani baka yi masa ba sannan abu na biyu Allah ya saka wa jagororin social media na jama'atul izalatul bid'a wal qamata suna da alheri bisa kokarin su na yada hadin kai waɗannan ɗan social media Allah ya saka muku da alheri ku ci gaba daga inda kuka dora Allah ya bada lada haƙiƙa Allah ya azurta wannan kungiya da malamai a kowanne fanni akwai mayakan gaba malam kana da su akwai na baya akwai na sama akwai na ƙasa akwai na tsakiya don Allah malam ina roƙonka ka bar su malam Allah da wasu mutane masu ganganci akwai waɗanda in ka taɓa shi wallahi din Najeriya sai an san shi saboda yadda Allah ya daga kalmar ka amma akwai daidai da yara ai akwai ai ga yara nan ka ka hayu da yawa malam nan da shekara 200 ma ba ƙariya maganar za ta ba ko ba ka malam kana nan duk wanda kai magana akan shi a Najeriya wallahi sai an san shi ko da yana cikin kutu ne in dai zaka tsaya ka ce wani ne to akwai waɗanda ko an ka faɗi wata kalma ga baki ɗaya malam ka bata musu shiri don wani ya ce wallahi ya ba da sunan mutum takwas za a tura mai kuɗi wallahi ya gaya min wannan malam ya ce ya ba da sunan mutum takwas za a tura mai kuɗi za a fesa balle ce amma tun da malamin ku ya dana tun da yawan magana sa akwai matsala wallahi tallahi ina roƙon Allah ya yi mana gafara Allah ya ma iyayenmu gafara Allah ka samu tsira da imani cikin mutunci ina miƙa godiya ta musamman ga shugaban wannan zama malam muhammad muhammad abubakar bisa shawara da ya bani a lokacin zan rubuta wannan takarda tare da alheri addu'a ta alheri ga alhafiz aminu yusuf national coordinator wanda ya ɗauke mu ƙanne kuma masoya yake gaya mana gaskiya musamman ya gaya mana daren na malam da na tafi ina azare muka tafi fatasko muna fataskum da malam abdullahi baffa itas sai na ji daga fataskum zuwa abuja akwai wahala na yi shuru malam na ji kafafun motar na suna kauri na ce malam aminu na kira shi na roƙe shi na ce malam ya ce na'am yanzu ba wata hanyar da za a bane dan wuce gida ba sai na zo abuja ba sai ya ce min kada kuma wannan magana wallahi tallahi ka taho abuja yanzu ka zo ko ba ka zo kawai abuja da yanzu kawai sai kashe waya na ce malam na ce mu duka da kirabin allah malam ina zuwa sai da na zo sai tun gari mai albarka ma karfi malam ina kallon tun daga hannu na wuce eh allah ya saba wannan kungiya albarka daga ƙarshe malam ina ba mu shawara a nan gabaki ɗaya akwai abubuwa guda uku da ba a musu mugunta in kai musu mugunta sai sun rama duk wanda ya waɗannan abubuwan mugunta guda uku sai sun rama ba a yi maɗa mugunta kada kai maɗanka mugunta an kai mai ɗa mugunta wallahi zai dame ka ƙarshen da zai jefa ka cikin baɗai ka taimaki ɗanka ka gina shi da rayuwa mai kyau na biyu ba a ma dukiya mugunta an ka zanto marowaci baƙar ɗabi'ar da za ka ɗora ma kanka da baƙin jiki baƙin jini wallahi za ka faɗa cikin damuwa dukiya idan ta zanto ba ta da amfani ba ka ci ba a ci to Allah ka raba mu da irin wannan dukiya na uku ba a ma ilimi mugunta duk wanda ya ma ilimi mugunta to zai fada cikin halaka in ka ga ilimi ka bi shi yadda Allah ya karantar da yadda karantar manzon Allah sallama ta zo da yawa wasu na amfani da ilimin su wajen cin mutunci sun mai da ilimi wajen hanyar neman abinci shi yasa ka ji malam yana faɗin wata magana malam Allah ya saka gama lafiya wato idan kana noma ai ba za ka tsaya kana wasu abubuwan ba kuma malam Musa al-Burhan malam yana duka Allah ya saka al-Burhan da alheri ai nace malam Musa al-Burhan kana duka wallahi wata magana in ya bugo ta malam ni kaina ina zai yanzu kamar zan waiga a wurin nan ni kadai to Allah ya saka da alheri ina roƙa mana Allah subhanahu wataala ya dauke mana damuwa wannan semina da aka fara ta Allah ya sa a gama ta lafiya addu'o'i da muka gabatar ga iyayen mai da suka rede mu Allah shi yafe musu shugabannin malamai ubangiji subhanahu wataala Allah ya saka musu da alheri malam na ji mun tashi da rasuwa ɗaya daga cikin alamominka Allah ya yafe masa Allah ya mai kyakkyawan masauki kuma baban musa'i da bashi da lafiya Allah ya bashi lafiya ina roƙa mana Allah yadda muka saba taruwa anan Allah ka saba da mu ta jahannama a cikin mu Allah ubangiji ya iya maka malam abin da ba za ka iya ba ya goyi bayan ka ya tallafa maka zuwa tafsiri da zamu duka wurare Allah ya kai mu lafiya Allah ya ba mu nasara Allah ya lankwanta mana alheri Allah ya sa mu dawo lafiya kuma wata addu'a da babana shi kwamishina ya yi min malam kwamishina a yawan iyalai na bai kamata ka tsaya kana yi wannan gabatarwa ba amma na yafe maka Allah ya samu gama lafiya wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
الله أكبر الله أكبر الله أكبر دكتور aliyu adamu rashid makarfi allah ya saka da alkhairi jama'a kun ji bayanai daki-daki filla-filla dama na gaya muku in kuka ganshi kun ga matashi amma idan yana jawabi jawabi ne na dattau saboda yana zaune tare da manya ya iya zama da manya da malamai da iyaye ya zauna da su lafiya don haka ya tasirantu da abubuwa da yawa daga gare su Allah ya saka da alkhairi Allah ya karawa rayuwarka albarka wannan karantarwa da kai Allah ya sa maka a cikin mizanin kyawawan ayyukanka to alhamdulillahi yanzu abin da yake gaba ta'aliki ne wanda a zuwa yanzu na samu sunayen masu son su yi ta'aliki da dama kamar mala abdulsalamu daga jeda mala abdullahi baffa itas distinguished senator shafi'u sakataren kwamitin intanet malam nuhu bamalli suna nan da yawa to amma yau juma'a ne sannan kuma na san ba za mu yi wannan abin mu gama matasa kawai ba sai iyayenmu malumanmu sun sa albarka amma ni tun a wa'azin abuja na ji ana ta ta'aliki a kan maudu'in da na ce an gama mana aiki duk wanda ya je wa'azin abuja ya ji abin da dattijan malaman nan suka faɗa kai tun daga abuja har zuwa wa'azin juma'a da ta wuce a za ka ji jawaban malam da sauran manyan malama da yawa sai sun daki maganar yanar gizon nan don wani abu mani da a abuja na kare da shi sai na ga hadarin ma yanar gizon ana cewa yanar gizo a duk inda aka ambaci gizo din nan abin ba kyau to allah ya sauke allah ya shiryar da mu ga abubuwan da suke masu kyau abin da ya kamata mu lura da shi a cikin wannan shine kullum masu shiga cikin kafafen yada zubunci ko yada zumunta na intanet suna rubuce-rubuce suna maganganu suna ta'aliki to su kula da wani abu karka yadda ka rinka faɗan abin da baka ji ba baka gani ba baka ji ba baka gani baka ce ka ji ka gani wannan ba shi da kyau imamu kurkubi ya kawo maganan katada a ƙarƙashin sharhin ayancin da allah rama ɗazu ya karanta ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا يتيك أتانا ياتي لا تقل رأيت وأنت لم ترى وسمعت وأنت لم تسمع وعلمت وأنت لم تعلم karka ce ka ji ka gani da abin da baka ji ba baka gani ba Allah ya taimake mu Allah ya sa albarka a ciki za a yi ta aliki amma zai zamanto bayan laccar da za ta biyo baya saboda laccar da za ta biyo baya dama an sa karfe goma da minti biyar za a fara ta to yanzu idan muka shiga ta'aliki karshe sai mu kai minti talatin muna yi to masu ta'aliki su rike ta'alikin su da Allah kar su manta insha Allahu ta'ala bayan an yi lacca ta biyu sai a hada duka laccoci biyun a musu ta'aliki saboda yau juma'a ce kuma ga malam yana tare da mu a nan zai tafi zuwa masallacin yan taya don yin wannan aiki na hudubar juma'a da aka saba muna roƙon allah ta'ala ya saka mishi da alkhairi da dukkan sauran mataimakansa da duk wanda suke da hannu wurin shirya wannan aiki musamman shi babban coordinator mu alhafiz aminu yusuf no allah ya ƙara mishi nasara a cikin wannan aiki da dukkan mataimakansa baki ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
Wa'alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. Mun saurari wannan takarda mai tarin albarka wacce Dr. Aliyu Rashid Makarfi ya gabatar, Kwamishina Muhammad Muhammad Abubakar ya jagoranci takardar muna addu'a Allah ya amfanar da mu daga abubuwan da muka ji. To kamar yadda ya gabatar, saboda lokaci yasa aka dakatar da ta'aliki sai an kammala takardar da take biye da ita da wannan nema ba zan ja muku lokaci ba ina farin cikin gayyatar shugaban majalisar malamai na jihar bauchi babanmu malaminmu ustaz salihu suleiman ningi wanda shine zai shugabanci wannan takarda ya zo wannan wuri da sunan allah ya gabatar mana da malamin da zai gabatar da takardar da maudu'in da kuma takaitaccen bayanai game da malamin na muku addu'a Allah ya ba ku nasara kuma Allah kuma ya lankwanta muku alkhairi a karfafin lahun su
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين bayan gode wa Allah da salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da gaisuwa wacce addinin musulunci ya shar'anta tsakanin musulmai muna ƙara gode wa Allah wanda cikin ikonsa da baiwarsa da rahamarsa da ƙaddarawarsa ya ƙaddara wannan haɗuwa ta mu a wannan fili ko kuma ma keken ɗakin taro da yake wannan jami'a ta jos kuma taru ne don samina ta talatin da biyu malaman da suka gabata mana addu'a Allah ya saka musu da alkhairi yanzu a gabanmu nan akwai malamin da zan gabatar kuma wannan malami malami ne sananne malami ne wanda kowa ya san shi a tafiyar wannan kungiya ba wani ba ne shi ne a sheik abdurrahman isa jega wannan malami daga faɗansa ka san shi amma dai akwai ƙa'ida mala abdurrahman kamar yadda ake ce masa isa jega to malam abdurrahman mahaifarsa shine jega an haife shi a cikin garin jega ko malam malam ne dan malamai